ودعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين لا هكا السلام عليكم ورحمه الله yau wannan shine darasin mu na shida a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha a yau wannan yammaci na talata tara ne ko takwas tara ga watan takwas wato sha'ban a wannan shekara ta 1418 wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta 1997 ina jin mun tsaya a inda muke cikin koro subuhat ko subuhat da suke hana mutane yin wato aiki da hadisi mun yi magana akan subuha ta ɗaya mun ba da ansa a kai da subuha ta biyu ita ma muka ba da ansa a kai haka ne ko ina jin a cikin subuha ta biyu muke ina jin da inda zamu tashi shine walaita anna ikhtilafahum al-madhkur in hasara dararuhu fima bainahum nan ne ko ولم يتعده إلى غيرهم من أمة من أمة الدعوة إذا لهان الخطب بعض الشيء لهان الخطب بعض الشيء ولكنه يا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا malam ya buga mana misalai guda biyu wanda ke nuna munin samuwar sabani a tsakanin al'umma ko da sabanin ta bangaren furu'a ne inda ya nuna munin da ke tattare da wata fatawa da ta haifu a sakamakon sabani har waɗansu suke cewa shin ya halatta ɗan hanafiya ya auri yar shafi'iyya tunda shi yana hanafiyanci in tana shafi'iyanci ana ganin kamar ba aure a tsakaninsu sai wani malami ba da fatawa ya ce ya halatta tanzilan laha manzilata ahlul kitab da dai sauran ababen da muka karanta a baya to sai malai ce walaita anna ikhtilafahum al-madhkur in hasara dararuhu fi ma bainahum ina ma a ce sabanin da muka ambata illarsa ta takaita akan su masu sabanin kan su malamai din kadai kada ta shafi mabiyansu da a ce illar ta takaita akan malaman kadai bata ketare su zuwa ga mabiyansu ba ولم يتعده إلى غيرهم إلا ربت كيتر سزوا غوانن سبا من أمة الدعوة daga cikin al'ummar da ake kira da abin haka yake idan lahanal khatab ba'd shay to da matsalar ta dan yi sauki ba'd shay ko yaya abin yake walakinahu ya lal asaf sai dai kai abin bakin ciki tajawazahum ila ghairihim min al-kuffar wannan sabani illa ta ketare malaman ta ma ƙetare al'umma ma wadda ake kira ta musulmai ɗin illar ta na su har ya zuwa ga kafirai fi kasirin minal bilad a da yawa daga cikin garuruka wal aqtar da yankunan duniya daban-daban fasadduhum bi sabab ikhtilafihim an dukhul fi dinillahi afwaja saboda sabanin da su musulmai suka jefa kansu a ciki da ra'ayin riƙawa kan mazhabobin su ko kuma ra'ayoyin da suka tafi akai na fikihu sai wannan ya bayu zuwa ga su kare kafirai ma su hana su shiga cikin addinin Allah kun gane ku ja a fi kitabi zalamun min al-gharb ya zo a cikin wani littafi mai suna zalamun min al-gharb lil ustaz al-fadil muhammad al-ghazali ne muhammad al-ghazali a cikin shafi na 200 ga abinda nassin magana take imam al-ghazali yace hadasa fil mu'tamar alladhi uqida fi jami'ati Brisbane bi amurka an asara ahad al-mutahaddithina su'alan كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية yace ya auku a wani taro da aka yi na musamman a wata jami'a ta Bristol a America wani masu magana ya koro wata tambaya wadda wannan tambayar yaso da dama akan tayar da makamanciyarta fi awsatul mustashriqin a tsakanin al mustashriqun wato irin turawan da suke karanta abin da ya shafi musulunci da harshen larabci dan su yi zagon kasa gare shi wato orientalist kenan yaso da dama sukan tayar da wannan tambaya a tsakaninsu su wal muhtammina bin nawahil islamiyya da sauran mutanen da suke damuwa da al'amuran musulunci sukan koro wannan tambaya qala ga abin da tambayar take cewa bi ayyi ta'alimi yataqaddamu almuslimuna ila al'alam da wata koyarwa al'ummar musulmi za su gabatar wa duniya li yuhaddidu al-islam alladhi yad'una ilayhi muna san musulmi su tantance mana musuluncin da suke kira zuwa gare shi abi ta'alimil islam kama ya fahimu sunniyun shin za su ba mu sakon musulunci ne kamar yadda ahlus sunna suka fahimce shi am bi ta'alimil lati yafhamu hasiyatu min imamiyyatin aw zaydiyya ko da sakon musulunci a mahangar yan shi'a yan shi'a din masu bin tafarkin imamiyya ko masu bin tafarkin zaidiyya wanne musulmai za su gabatar wa duniya a yau idan duniya ta ce ta yadda za ta karɓi musulunci ta yadda za ta karɓi saƙon musulunci wane musuluncin musulmai za su gabatar mata musulunci a mahangar sunna ko a mahangar shi'a shi'a din a mahangar imamiyya ko kuma a mahangar zaidiyya ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم in an ce a mahangar ahlus sunna to akwai sabani a tsakanin su karan kansu ahlus sunna din domin mazhabobin nan guda hudu malikiyya shafi'iyya hanafiya duka da hanbaliya dukkan su mazhabobin ne na ahlus sunna ba akwai sabani tsakanin su ba in an ce a shi'a zaidiyya akwai sabani a cikin ta in an ce shi'a imamiyya ita ma akwai sabani a cikin ta وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما tafsiran takaddumiyan mahdudan mai yawa wani daga cikin waɗannan mutane ko wannan bangarori zai iya yin wani tunani ga mata wata mas'ala tunani na birninci tunani wanda yake da iyaka a iya karɓarsa bainama yufakkiru akharuna tafsiran qadiman mutazammitan yayin da kuma wani sashin kuma ya iya yin tunani irin na mutan da tunani irin na yan adaskare wanda ba su yarda da ci gaba ba shine tazammut wato kasan su turawa suna wani makirci sukan yaudari mutane ta hanyar rubuce-rubucen su akwai musulmai sai su ce musulmai wayayyu al-islamiyyun al-mustaniruna wayayyun musulmai wanda koyaya wani dan ci gaba zo na zamani sai ka bankar qur'ani kace qur'ani ma ya hadin koyaya wani zai dakin binciken sai binciko wani abu sai kace shi ma hadisi ma ya hadin to dan dan binnin musulunci kenan kuma kai ba maganar jihadi a'a ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما to wannan kai dan birni kenan auren turawa in suka sami irin ka duk rubuce rubucen ka za su iya buga maka irin su suka rinka buga littattafan irin su taha husaini irin littattafan su rifa at-tahtawi lalatattun mu da malaman da suka bayyana a misra suna rubuce rubuce ga suna dangantawa zuwa ga musulunci amma suna shirme irin su wannan mutumin da ya yi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya lalataccen mutumin nan ya zazzagi hadisan annabi din ya rinka hada da hadisin da ya ci karo da juna sai ce ta'arada fa ta sakada sai a watsar da shi wannan hadisi ya ci karo da wannan to dun watsar da shi mu huta sai ya samu wani wannan ma ya ci karo da wannan to mu watsar mu huta haka haka wanda shi a yau suka zo suna yada irin wannan littafin a yau a kasar nan Abu Rayya Abu Rayya Mahmud Abu Rayya to sai su ce masa wannan ai wannan almuslimun taqaddumiyun ko almuslimun almustanirun alislamiyun almustanirun ko attaqaddumiyun wanda kuma yace dole sai an tsaya a musulunci yadda annabi ya bar duniya sai a ce mutazammi radai allazi yufakkiru bi aqalliyat alqurun alwusta yana tunani irin tunanin yan da غزالي والخلاصة أن الدائين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة yace da a takaice dai za mu gama kiran mutane yau zuwa ga musulunci suna kyale waɗanda ake kira din cikin rudani li'annahum hum anfusuhum fi hayra domin su kansu a cikin rudani suke a to wanda zai zo gabatar da musulunci yace amma sai dai an karbe shi ta sagar sufanci misali ko wanda zai ce shi gashi tsarin sa na musulunci eh qur'ani hadisi ash'ariyanci malikiya kar a yadda a saba mazhabin Abu Hassan al-Ash'ari a babun aqida kar a saba malikiya a babun wa fiqhu anan gurin shine da wannan sakon zai isar wa duniya kaga wannan ya cikin rudani shi kansa yana bukatan a kira shi bai kamata ya kira kowa ba me kira ke zuwa ga ina ai hada hada ce amma wanda zai kiran mutane zuwa ga alkitabu was sunna ala dau'i fahmi sahabati wat tabi'in magana ta kare qur'ani hadisi a gwargwadon fahimtar sahabbai da tabi'ai to wannan ya dunkule musulunci ya baka ci madarasa tsaf musulunci ya baka da aqidar da fiqhun da komai ya kunshi wannan alkitabu was sunna ala dawi fahmi sahabati wa tabi'ina amma da ya kara wani mazhabi na ilmul kalam ko ya kara wani mazhabi na fiqhu to ya nuna dan rudani ne shi da sabon da yake ba kun fahimci wannan da kyau a to yanzu idan turawa suka ce za su shiga musulunci sai ka faɗa musu wata mazhaba za su yi sai ka ce ne idan ka ce malikiya sai su ce to bari kuma je mu fara sai su je samu dan shafi'a ke kuma sai ce shafi'iya ce to a ce mutunci na kubi ne to sai ka ce masa me zai kina to alkitabu was sunna ala dawi sahabati wa tabi'in baka saba malik ba baka saba abu hanifa ba baka saba ahmad bin hanbal ba baka saba wa shafi'i ba da ka ce kitabu was sunna a bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai baka saba wa ɗaya daga cikin malaman sunna guda hudu ba amma da kace malikiya tsantsa ka saba Abu Hanifa ka saba Shafi'i ka saba Ahmad bin Hanbal kuma shi kansa Malik ka saba masa dan bai ce maka haka ba in kana da nassi ɗaya cikin maganganun ka kawo in ka ce a Shafi'iyya za ku yi ka saba wa duk malaman mazhabobin har shi Shafi'i ka saba masa kuma ka saba Qur'ani ka saba hadisi kun fahimta da kyau wannan ita ce maganar da Muhammad al-Ghazali ya a cikin littafin sa zalamun min al-gharbi albani ya koro mana ita to a karshe daga ƙasa sai kuma yayi raddi ga shi kansa Muhammad al-Ghazali dan wannan magana ta Muhammad al-Ghazali ta dade wajen shekaru 20 ko makamancin haka ne yayi ta a baya amma daga karshe sai ya zo shi kansa ya fada cikin wani rudani shi yasa albani sai ce wa aqulu al-ana laqad kashafat kitabat al-ghazali al-kathira fi ayyamihi al-akhira مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين أهل الحديث بين أهل الفقه وأهل الحديث أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم أنفسهم في حيرة يتكش rubuce rubucen Muhammad Al-Ghazali na karshe karshen nan musamman littafin sa na karshe da ya fito wanda aka ba shi taken as-sunnatu nabawiyya baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadith wannan littafin da waɗansu su sun nuna shi kanshi Muhammad al-Ghazali yana cikin wannan masu wa'azin da ke cikin rudani inji albani a can ya goyi bayan magana sa yayi wajen shekara 20 amma daga baya shi ma ya zo zami kuma saboda a cikin wannan littafin ya yi watsi da waɗansu hadisai farko yana cikin dama mazhabin al-Qalaniyun shi bai yadda cewa aljanna iya shiga jikin mutum ba yana ganin hadisin annabi na cewa idan kuda ya hau kan abin daya daga cikin ku abin sha ka dulmiya shi gaba ɗaya sannan ka ɗauka ka jefar ka sha yake duk wannan bai dace ba idan kai irin wannan yanzu sai turawa su zanka dan kauye sauran dan su shirme na shi kuma shi ba ruwansa mizanin da yake inganta hadisi da shi shine hankali ba ka'idan mustalahul hadis ba ba ka'idin ba ka'idoji na ilmul jadd wa ta'dil ba ba ka'idoji na ilmul rijal ba a'a in dai a dandanan ka ga hadisi ya inganta fa huwa sahihun ko da duk duniya ta za'ifantar da shi in a dandanan ka kaji bai maka daidai ba ko da muttafaqul alaihi ne shine za'ifin ne a wajensa kaga wannan akwai rudanin da ya wuce wannan ko nafsuhu fi haira ke ba ne zai shi wannan cikin haira da to shine yayi dogon bayani nan gurin akan sa da kirman da yayi da sauransu har yayi littafin sa wato abin nan fiqh sira da ya littafin fiqh sira sai ba gazali yace tunda kai malamin hadisi ne ina son ka duba duk hadisan da na kawo a ciki kai comment akan su ingantattu kai bayani bai sai kai bayani albani ya ji daɗi ya je wa wannan littafin hidima mai kyau duk ya bi hadisan da aka kawo wanda suke ingantattu ya faɗa bai sai kuma ya faɗa har zuwa ƙarshe littafin ya fito a wannan tsari aka ci gaba da sayar da shi to wai sai daga karshe yake cewa na yi haka ne don saboda shi mutakassis ne ta sai shi lissi akan ilimin hadisi don haka na baki sai ce amma hadisan da na koro ni na tabbatar cewa akwai waɗanda da ka karanta su zaka ji sun sahihai ne akwai wanda kuma da ka karanta da ibai ne na haka shi dai ya ga cewa kimar da albani wannan aikin da albani ya dikir ne wato bai abin nan ba da karshe sai aka sake buga littafin an cire wannan takardun Muhammad al-Ghazali to Allah dai ji kansa da gafara ya rasu kamar shekaru kaɗan da suka wuce baya ɗaya ko biyu kuma kamar haka na manta bit hadis yana cikin malaman da suka yi rubuce rubuce akan musulunci shi rubuce rubucen sa suna da kyau musamman in ya zo yana kalubalantar ko kiristanci ko yana kalubalantar yahudanci ko zai magana akan demokrasi ko zai magana akan istirakiya wato yan socialist yana yi musu kata kata sosai da hujjoji masu kwari amma in ya shigo cikin musulunci zai magana game da musuluncin to kuma sai ya rudani illa take amma mayar da martani kan waɗancan kafiran a jada fi zalika yana da littattafai masu kima a wannan kuma zaka kare da rubuce rubucen sa amma a hirɗin ka karanta wani abu na gazali a cikin kwaliyar musulunci to sai ka samu kanka cikin rudani ba shi da uslubi mai kyau in kana karanta littafin da baka iya dainawa Allah ya ba shi larabci mai kyau mai kwari idan kana karanta yana jan hankalinka uslub adabi to haka ba sai mun karanta wannan dogon bayanin da albani ya raddi ba wannan dai shine jumlataccen abin da ya faɗa albani ce wa fi muqaddimati risalati wa fi muqaddimati risalati hidayat sultan ila muslimi biladi yaban ko jaban lil allamati muhammad sultan al ma'sumi rahimahullah ta'ala wato yazo a muqaddimar wannan littafin mai suna hidayat sultan ila muslimi biladi jaban sunan littafin kenan wanda ya littafin shine Muhammad Sultan Al-Ma'sumi abin da yake ciki yace innahu kana warada alayya su'alun min muslimi biladi Jaban yace wata tambaya ta zo min daga al'ummar musulmai na garin Jaban Albani yace in bracket yani al-Yaban wato suna nufin Japan ne shine suke faɗin ta haka da larabci min baldati Tokyo wato daga garin Tokyo wa Osaka da garin Osaka fi Sharqil Aqsa a can gabas mai nisa tambaya ta zo min daga birnin Tokyo daga garin Japan hasiluhu abinda tambayar ta kunsa shine ma haqiqatu dinil islam menene haqiqanin addinin musulunci thumma ma ma'anar mazhab sannan menene ma'anan mazhaba wa hal yalzamu mun tasharrafa bi dinil islam an yatamazhaba ala ahd al mazahib al arba'a kin dole ne ga wanda Allah ya girmama shi da karban musulunci a ce sai ya yi riko da ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu ai an ya kuna malikiyan au hanafiyan au shafi'iyan au ghairaha a ce dole sai ya zama ba maliki ko ba hanafi ko ba shafi'i ko wanin su au la yalzam ko kuma ba dole bane yin haka tambayar da aka masa kenan yace me li'annahu qad waqa huna ikhtilafun azim masu tambayar suka ce abin da ya sa muka wannan wannan tambaya domin mu a wurin mu dinnan sabani mai girma ya faru wa niza'un wa khimun da za'in ja mummuna حينما أراد عدة أنفار من متنور الأفكار yayin da waɗansu adadi masu yawa daga cikin mutanawurin afkar masu kyakkyawan tunani suka yi nufin na rijal yaboniya mazauna garin yaboniya suka yi nufin an yi dukulu dinar islam su shiga musulunci su dinar islam wai ta sharrafo bi sharafin iman suka so su girmama da girman imani fa'aradu zalika ala jam'iyyatul muslimin al-ka'inati fi tokyo sai suka je suka gabatar da kansu waɗansu masu ilimin zamani ne tunanin su kawai ya karkata cewa su musulunta sai suka je suka samu kungiyar al'ummar musulmi alka'ina fi Tokyo wadda take da harkata a garin Tokyo fa qala jam'un min ahli al-Hind to dama galibi musulmai a can garin yan Tirani ne ko yan Pakistan ko yan India da sauransu sai wani taro na mutanen kasar India suka ce yan bagi an yaktaro mazhabal imam Abi Hanifa ta to kafin mu ba su kalmar shahada mu faɗa musu cewa in sun shiga musulunci to su shiga hanafiya li'annahu sirajul umma dan shi imam Abu Hanifa shine fitilar al'umma wa qala jam'un min ahli indonesia jawa sai waɗansu kuma yan indonesia su kuma suka ce yalzama an yakuna shafi'iyyan a a ya kamata duk wanda ya shiga musulunci ya zama ba shafi'i tun da kafin su shiga musulunci a gaban su ake wannan rigimar a nan take ake wannan rigimar wannan suna in sun shiga hanafiya za su shiga sai a shafi'iyya za su shiga kawai sai suka zama yan kallo falamma sami'a aljabaniyuna kalamahum ta'ajjabu jiddan yayin da waɗannan mutane suka ji wannan magana sai suka yi mamaki wa tahayyaru fi ma qasadu suka samu kansu cikin tsimuwa dangane da manufar su ta shiga musulunci wa sarat mas'alatul madahib saddan fi sabili islami wannan rigima ta mazhabanci sai ta hana su ma shiga musulunci da to wannan tunda mu dama a cikin kafircin rudani ake tai wannan yake kaza wannan yake kaza to a cikin kuma musulma ya kuke fama da wannan matsalar da su sun fasa Allah ya tsare mu wato kaga mafi karancin illar riko da mazhabobi ko ta kife akan mazhabobi za ta yi wa mutane kenan mafi karancin illar da za ta yi wa mutane kenan domin lokacin da ka ɗauki maganar wata mazhaba kace ita ce daidai banda ita kar ai komai yanzu ka annabtar da shugaban wannan mazhabar kenan baka sani ba yanzu ka ɗauke shi ka bashi isma cewa baya kuskure cikin duk abin da ya faɗa shikenan ka kai shi matsayin annabi ba tare da kafar gaba Allah ya tsare abu na uku wa yaz'umu akharuna anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min al-ittiba'i lis-sunnah wa 'adam al-akhdh bi aqwal al-a'immah al-mukhalifati laha tarku al-akhdh bi aqwalihim mutlaqan wal istifaratu min istihadatihim wa ara'ihim mun gama da shubha ta biyu shubha ta uku kuma yanzu waɗansu sun yarda cewa a bi qur'ani da hadisi tsantsa amma sai su koro wata tambaya sai su koro su buhasu shi ne yace waye umu akharuna waɗansu kuma suna riyawa cewa anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi ma'anar abin da kuke kiran mu gare shi min al-ittiba'i lis-sunnah ne cewa abi sunnar annabi wa adam al-akhdh bi aqwal al-a'immah al-mukhalifati laha a kyale maganganun malamai da suka saba ma ita sunna din wannan abin da kuke kira gare shi tarkul akhdh bi aqwalihim mutlaqan kamar kuna nufin gaba ɗaya kar ai riko da maganar su kenan a kowane littafin su kenan a daina amfani da littattafan su kenan wal istifadatu min ijtihadati kamar kar ai amfani da kar amfani da ijtihadin da suka yi wa ara'ihim ko fatawoyin da suka yi kawai kuke nufi kenan albani ce fa aqulu idan mutum ya ce maka haka to ni ga ansa da zan ce inna hadha za'ama abada ma yakunu an sawab wannan riyawar da kuke yi idan mun ce a kyale maganganun malamai waɗanda suka saba wa hadisi sai ku ce wannan yana nufin kyale maganganun su gaba daya da rashin amfanuwa da ijtihadin su gaba daya da rashin karban fatoyin su gaba daya wannan abin da kuke riyawa din nan abba adama ya kuna anin sawa shine mafi nisan abin da yake nesa da gaskiya bal huwa batilun zahirul butulan yake abu ne rusasshe kuma rushewarsa a sarari take kama yabdu zalika jaliyan kamar yadda abin ke fita sarari min al-kalimat sabiqat daga kalmomin da suka gabata a baya domin a kalmomin da suka gabata a baya ba an koro maganganun imam abu hanifa ba da na imam malik da na imam shafi'i kuma ba an koro su ne a matsayin hujja a aiki da su a ce cewa kar kai riko da maganganun su da suka saba ma sunna wannan baya kore rashin karban maganganun su gaba daya tunda ka kayyade mu bar maganganun su al-mukhalifatu lis-sunnah waɗanda suka saba ma sunna me ma'anar wannan me riko da maganganun su wanda suka me wanda suka dace da sunna to idan an kwatanta maganganun su waɗanda suka dace da sunna da waɗanda suka saba ma sunna wanne yafi yawa wanda suka dace ma sunna ashe ba faɗa muke da su ba amma kai ka ɗauki guda ɗaya ka ce tunda mun saba musu anan wannan ya nuna a sauran ba mun yi watsi da su muka ce ƙarya kake yi muna tare da su a duk inda suka yi daidai amma inda suka yi kuskure ko mun kyale musu kun fahimci wannan da kyau fa innaha kulluha tadullu ala khilafi maganganun da suka gabata a baya da muka gabatar duka suna sa suna nuna sabanin wannan riyawar da waɗannan mutane ke wa anna kullal ladhi nad'u ilayhi innama huwa tarku ittiqadi al mazahib dinan albani sai abinda muke kira zuwa gare shi shine a daina rikon waɗannan mazhabobi a matsayin su mazhabobin sune ruhin addinin wa nasbaha makanar kitabi wa sunna a daina mayar da su a kafa su a matsayin kitabu da sunna ashe kawai in ka rike shi kenan ba zonka da kitabu da sunna kuma wannan abin ya haifar da ci gaba ta fuskar tunani ba shi yasa kwakwalwa ta daskare shi yasa waɗansu suka bada fatawan cewa babul istihadi mugulak an rufe babul istihadi kirif sai dai ka tsaya a kan risala iziya ahalari ismawi muktasar kar ka kawo sabo kar wani sabon abu ya faru a da ka ce za ka yi magana akai an rufe kofar istihadi to yanzu lokacin mai risala da lokacin mai muktasar da lokacin mai iziya babu kwamfuta haka ne ku babu jirgin sama babu kumbo babu rokoki na yaki da ake amfani da su babu irin wannan dabba ina babu makaman kardai to yanzu me yayi matsayin waɗannan a fikihance in babu istihadi wani aji za a kasu ya halatta musulmi su riko da kwamfuta da keken rubutu na larabci ko na arabiya ya halatta musulmi su riƙe makamin ƙara dangi don kaiwa arna farmaki ya halatta musulmi su yi riko da tankokin yaki da rokokin yaki in sun samu dama su hau kumbo ya halatta ko bai halatta ba in kun ce ya halatta kun yi ijtihadi in kun ce bai halatta ba kuma kun yi ijtihadi to da me kuka bada fatawan halaccin sa da iziya ko da risala ko da muktasar ba ɗaya daga to da me kuka bada fatawan haramcin sa da iziya ko da risala ko da muktasar shi da duk wanda ce babu istiyadi ya kulle to ya samo wa kansa matsala ya kulle kansa cikin matsala rufin asirin sa ya bude kofa albani ya ce mu abin da muka hana kenan ka ce za ka riƙe waɗannan mazhabobin cewa su ne addinin kuma ka kafa waɗannan mazhabobi a maimakon littafin Allah a maimakon sunnar annabi bi haifi ya kunu ruju'u ilaiha inda tanazu ta yadda in mun yi rigima sai mu ce a dauko muktasar a makon mu ce a dauko qur'ani aw inda iradatu istinbati ahkamin jadidatin liha wadisa tari'a ko in wani sabon abu ya faru muna so mu samar masa hukunci sabo wanda da babu a makon mu koma qur'ani da hadisi sai mu ce a dauko muktasar to wannan shine abin da muka hana inji albani kama ya fa'alu mutafakkihatu hadha zaman kama yadda malaman fiqhin wannan zamanin waɗansu daga cikin suke yi wa alaihi wada'u al-ahkam al-jadida fil ahwal al-shakhsiyya akan irin wannan ne suka dora hukunce hukunce sababbi da suka shafi al-ahwal al-shakhsiyya wan nikah wat talaq da suka shafi hukunce hukunce na nikah aure kenan wat talaq da saki wa ghairiha da wanin su duna an yarji'u fiha ila kitabi was sunnah ba tare da sun koma qur'ani ko hadisi ba li ya'rifu as-sawaba minha min al-khata'i dan su gane menene daidai menene kuskure wal haqq min al-batili dan su gane menene gaskiya menene kuma ba gaskiya ba wa inna ma ala tariqati ikhtilafuhum rahama su ba ruwan su sai suka koma da tafin fikihu suka dakile ana dan su sun riga sun bi waccan ka'ida da muka rushe tun ta tazu cewa ikhtilafuhum rahama sabanin malamai rahama ne wa tatabbu'ur rufas wa taysir aw al maslahati kama za'am ko kuma dan suna da'awar tatabbu'ur rufas mu muna son dai mu ba abu mai sauki ko rahusa wa taysir da abu mai sauki aw al maslaha ko muna neman maslaha ne albani ce za'amu haka sukariya wa ma ahsana qawla sulaiman at-taymi rahimahullah kai mamakin maganar Sulaiman Taimi Allah ji kansa da gafara da yace in akasta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kullu yace in akasta bi rukhsati kulli alimin in kace zaka rinka bibitar rahusan kowane malami ijtama'a fika sharru kullu to sharri gaba ɗaya zai fitaro kanka me yake nufi da wannan magana akwai waɗanda suke in tasabbu'ur rukhas wa taysir shine duk inda malamai suka yi magana uku akan mas'ala abinda musulunci ya wajabta maka kai in kana da na'urar da zaka tantance cikin maganganun nan guda uku kishiyoyin juna wacce ce take da dangantaka da Qur'ani da hadisi sai kai riko da ita ko da ita ce mai wahalar aikatawa an gane ku amma wani ba haka zai ba idan ga Shafi'i ya ce kaza Malik ya ce kaza Abu Hanifa ya ce kaza sai ya kalli maganganun guda uku ba ruwan shi da dalilin da aka dogara wacce take saukin aikatawa sai ya dauka wacce ta dace da son zuciya sai ya dauka sai ya kyale sauran ko da sauran suna da qur'ani da hadisi shi ba ruwansa tunda da an ce ikhtilafu ummati rahama sai ya dauki mai sauki to wannan mazhabin akwai waɗanda suke alqa'imina alaihi adda'una ilaihi akwai wanda suke kiran mutane gare shi su kullum aka zo fatawa za su kawo maganganu guda biyar ko shida to duk wanda kai alhamdulillah kalas wanda kai yayi to in ka yarda kana bin wannan rahusa ka duba ka ga wanne yafi daɗi ka ɗauka to sharri gaba ɗaya zai kare a kanka idan suka samu kanka cikin matsala dan ba inda ba yi sabanin ba yi idan ka ɗauki alwala me hukuncin niyya tun kafin a fara alwala me hukuncin niyya malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu sun ce niyya wajibi ce waɗansu kuma sun ce niyya ba wajibi ba ce alwala malaman mazhabobi guda uku malik shafi'i amr bin hanbal sun ce dole sai an yi niyya a alwala لأن الوضوء عمل دين إتى الولاء أيكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية annabi kuna cewa al'amal ne niyya abu hanifa ce niyya ba dole bace saboda me ce li'anna al-wudu'a nazafatun wan nazafatu la yatarattabu alaiha niyya yace alwala ado ne kawa ce yanzu zaka yi ado kuma sai kai niyya dan zaka fesa turare sai kai niyya fesa turare dan za ka yi wanka na shakatawa ka sanya jikinka sai kan ita ado ne dan haka baya bukatar niyya to a nan gurin sai ka ga wanne ne yafi sauki tsakanin yin niyya da rashin niyya rashin niyya ne yafi sauki ko saboda ita niyya sai ka tantance to tunda idan na dauke ta a ina zan yi ta zan furta da baki ko da zuci kadai zan yi sai ka ga ayyuka sun karu a kanka amma rashin yi ko kawai rashi ne to wanne yafi sauki rashin yi sai ka dauki mazhabin da yafi sauki na Abu Hanifa sai ka zo ruwan da za a yi alwala da shi duk ruwa na duniya kashi uku ne ko dai zanto tahurun ko tahirun ko najisun ba wani na hudunsa tahurun tahirun najisun ya malamai suka yi magana game da ruwa da ya takudu da abu mai tsarki suka ce in yayi rinjaye a kansa ya kwace masa sunan ruwa ya zama wannan ruwan abin mai tsarkin da haka ba za a yi alwala da shi ba tun da yayi rinjaye a kansa in bai rinjaye a kansa ba ka yi alwalanka sai abu hanifa ya zo ce a'a dukkan wani ma'e za ka iya alwala da shi menene ma'e duk abin da in ka sa a kofi kai haka zai iya zuba tsararo to za ka iya alwala da shi kaga ruwan tsari kaga lamurje kaga roba rodo coca cola fanta tim duk za ka yi alwala da su ba abin da ya shafi abu hanifa duk za ka yi alwala da su to wanne ya fi sauki tsakanin wanda sai suka ce sai ka nemo galari a garai da wanda suka ce ko tsini ko coca cola duk wanda ka samu kai wanne ya fi sauki wannan harkun laki kenan to sai kuma ka dauki mazhabin sa ana a wannan ya fi sauki kaga ai sharri zaka hada kai sai mutum ma ya fice daga addinin ba tare da ya farga ba ashe kenan idan malamai suka yi sabani aka samu magana ko biyu ko uku akan mas'ala menene wajibi akan ka wajibi akan ka ka bincika wacce ce take da madogara kai tsaye da qur'ani da hadisi in dukkan su sun sun kafa hujja da Qur'ani da hadisi wanne ne maganar su tafi karfi wadda dandanan za ta shiga karkashin aya ko hadisi ba sai an yi tawili dogo ba to duk wanda tafi kusa da Qur'ani da hadisi ita ce wajibi ka dauka ba wacce tafi sauki ba za ka nema kun gane ai yace in akhasta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kullu wannan magana rawahu ibn Abdul Bar ibn abdul bari ya rawaito wannan magana a littafin sa wa qala aqibahu a ƙarshen magana sai ce haza ijma'un la a'lamu fihi khilafan ibn abdul bari yace magana nan da wannan malami ya faɗa karka dauka ra'ayin sa ne shi kadai ijma'i ne da ban san wanda ya saba ba kai sai albani ce fa haza allazi nunkiruhu wa huwa wufqal ijma'i kama tara yace wannan dama shi muke wa mutane inkari kar su je su bi sauki a'a su bi sunna a cikin bin sunnar anan saukin yake a cikin can gurin anan wahalan take dan in baka dace da daidai ba ina sauki ai dacewa da daidai shine me shine sauki yace to wannan shi muke kira zuwa gare shi shi muke inkari kada mutane su wa huwa wufqal ijma'i kama tara shine ko abin da ya dace da ijma'i kamar yadda kake iya gani a maganar ibnu abdul bar wa amma ar-ruju'u ila aqwalihim والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه ممن ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونهد عليه لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة albani ce kaga inda muke magana inda muke magana shine inda maganganun da suka saba mu hadisi wannan a ajiye wannan maganganun kowa ya faɗe su wa amma rujo ila aqwalihim amma komawa zuwa maganganun waɗancan limamai ko waɗanda suka biyo bayan su wal istifadatu minha da amfanuwa da maganganun wal isti'anatu biha ala tafahumi wajhi al-haqq da neman agaji da maganganun su dan kokarin fahimtar gaskiya fi maktalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a kansa mimma laysa alaihi nassun fil kitabi was sunna cikin irin abubuwan da babu nassi akai na hadisi ko na qur'ani aw ma kana min hadi hadisin da tawdi ko abin da yake bukatan warwara a yi magana filla filla dan a fahimce shi komawa ga maganganun su dan irin waɗannan fage fa amrul la nunkir al'amari ne wanda ba mu inkarin sa bal na amru bi umarni muke da shi cewa in za ka fahimci qur'ani da hadisi ka bi ta kan maganganun waɗannan malaman dan sun fi ka jin larabcin qur'ani sun fi ka jin yaren qur'ani sun fi ka takawar da za ta wato akwai alamun takawa da sharuɗan ilimi da suka tattara akan su irin wanda kila babu tattare da kai wanda zai sa su fuskanci gaskiya ya zanto gaskiyar su ta fi kuskuren su yawa ya zanto daidai din su ya fi tangarɗar da za su kawo yawa a sakamakon haka haka sai a yi riko da maganganun su dan fahimtar wannan ko dan tantance ina gaskiya take amma a ce a riki maganganun su gaba ɗaya dukkan abin da zo daga wurin su ko ma menene kar a bincike idza qala al-hazabi fasaddiquha fa innal qawla ma qala al-hazabi wannan ba wanda yake haka لأن الفائدة منه مرجوة yake fa'ida ana fatan samun ta a cikin maganganun nasu na daidai liman salaka sabilal ihtida'i ga duk wanda ya bi gwadabe na neman shiriya bil kitabi wa sunna wanda ya nemi shiriya ta qur'ani da hadisi qala al allamah ibn abdul barr rahimahullahu ta'ala babban malami ibn abdul barr an-namiri ya faɗa yace fa alayka ya aqi bi hifzil usuli wal inayati biha ku dinga jin maganganun salaf sai ka ga wato ɗanɗano ne da su fa alayka ya akhi bi hibzil usuli wal inayati biha ya kai dan uwana ka lizinci kiyaye shikashikai da kuma kulawa da su su da idan sun ce usul suna nufin qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai yace haddace su lalle ka himmatu wajen haddace ayoyin alqur'ani da wani abu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai wa alam anna man uniya bi hibzis sunani wal ahkamil mansusati fil qur'ani ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لمجمل السنن المحتملة للمعاني لم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على ثوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المسيب لهضه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم yace lalle ka kiyaye qur'ani da hadisi kuma ka sani dukkan wanda ya damu wajen kulawa da haddace hadisai wala hakamil mansusa fil qur'an ya kula wajen haddace hukunce hukuncen da aka kawo su a nassanci alqur'ani wa nazara fi aqwal aqawil fuqaha ya rinka nazarin maganganun malaman fiqh manya manya fajalahu auna lahu ala ijtihadihi ya mayar da maganganun su zanto suna ba shi taimako wajen ijtihadin sa wa miftahan li tara'ik nazar ya mayar da maganganun su zanto mabudi makulli wanda za su bude masa kofofi na bincike wa tafsiran li mujmal sunani kuma ya mayar da wannan maganganu na malamai su zama masa tafsiri na jumlatattun hadisai ko hukunce hukuncen da suka zo cikin sunna al-muhtamilatu lil ma'ani kaga wani hadisin daya zai dauki ma'anoni uku hudu to in ka koma wajen wanda suka fi ka jin zaƙin ɗanɗanon hadisi sai ka ga sun tantance ma cikin maganganun nan guda uku ko hudu da hadisin nan zai dauka ga ɗaya ce za ta zama daidai saboda kaza saboda kaza kaga nan maganganun su za su taimaka ma ne dan ka fahimci me wancan hadisin ba wai maganganun su sune hadisin ba an fahimta ko walam yuqallid ahadan minhum duk wanda yayi haka ya zanto bai yi bita zaizai ga ɗaya daga cikin malaman nan ba da sunani irin bita zaizai din da ake so a yi wa sunna baka yi wa ɗaya daga cikin su ba su sunnoni ko allati yajibu al-inqiyadu ilaiha wanda su ne ya zama wajibi a rusuna musu ala kulli hal a kowane irin hali ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba dai dole a bi annabi duna nazarin ba sai an tsaya an yi nazari ko tunani ba in annabi ya ce kaza dole a bi ولم يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم ya zanto bai wahalar da kansa ba da irin abin da malamai suka riga suka rikar ma kansu min hibzus sunani na haddace hadisan annabi wa tadabburiha da kulawa da su waqta da bihim yayi koyi da waɗancan malamai fil bahsi wajen bincike wa tafahumi da neman fahimta wan nazari da bin kwakwaf a cikin hadisi da qur'ani wa shakara lahum sa'ayhum kuma ya gode wa su waɗancan manyan malaman mazhabobi da waɗanda suka bi bayan su ya gode musu aikin da suka yi fi ma afaduhu cikin fa'idar da suka bashi na ilimi wa nabbahu alaihi ko suka fadakar akai wa hamadahum ala sawabihim ya yabe su akan daidai din su allazi huwa aktsaru aqwalihim wanda daidai din dama shi ya farin jaye cikin maganganun su wa lam yubarri'uhum min az-zalali bai kuma barrantar da su daga kuskure ba ko tangarda kama lam yubarri'u anfusahum minhu kama yadda dama su ma ba su barrantar da kan nasu ba a'a ya inda suka yi daidai ya gode musu kuma daidai zai ita tafirin jayi inda suka yi kuskure kuma ya tabbatar kuskure ne baya kokarin ya ce a'a su barantattu ne ba sa kuskure bai ce haka ba duk wanda wannan ya zama shine halin sa fa hadha huwa talibu wannan shine talibin neman ilimi almutamassiku bima alaihi salatu salih wanda yake rike daren dakan da abin da magabata na gari suka tafi a kai wa huwa almusibu li hadhihi kuma wannan shine ya dace da daidai wajen samun rabo wal mu'ayyin li rusulihi wanda shine kuma ya ga hanya ta bi wal muttabi'u li sunnati nabiyhi shine mai bin diddigin sunnar annabi kenan wa hadi sahabatihi radiyallahu anhum da shiriyar sahabbansa Allah ya yarda da su maganarsa bata kare ba sai ce wa man afa nafsahu min nazari wanda ya hana zuciyarsa ko kansa nazari cikin qur'ani da hadisi wa adraba amma zakarna ya kawar da kai daga abin da muka ambata yake haddar qur'ani yake haddar hadisai yake bin fatawoyin sahabbai ko na tabi'ai ya tsaya daren dakan akan littattafan nan na fikihu da aka yi masa sharhi wa arada sunan bi ra'ayi in ma an kawo sunnar annabi sai ya kawo ra'ayinsa wanda ya ta karo da ita warama an yurdaha ila mablagi nazarihi yana so ya mayar da sunnar annabi zuwa ga ra'ayinsa shi fa huwa dallun mudillun wannan shine batacce ko mai batar da mutane wa man jahala zalika kullahu aidan wanda ya jahilci haka ma bai ma san me bambanci tsakanin wannan na farkon da na biyun ba wa tatahama fil fatwa bila ilmin ya kutsa kai cikin fatawa ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu a'ma wa adallu sabila shi yafi kowa makafta a duniya sarkin makafi da duk duniya wa adallu sabila shi fa kowa kaucewa ta farki kenan ya ka samu na mutanen kashi nawa kashi uku ne kashin uku kashin farko mutumin da ya damu da qur'ani da hadisi ya karanta ya fahimci qur'ani ya karanta ya fahimci hadisi ya mayar da maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu da dukkan magabata na gari a matsayin abin da zai taimaka masa wajen fahimtar mai qur'ani da hadisi kun ga akwai bambanci tsakanin ka ɗauki maganar su ka riƙe ba ruwanka da ƙur'ani da hadisi da kuma ka ɗauki maganar su kuma sai ka bi ƙur'ani ka ga hukunci kaza da suka faɗa sun turo su karkashin aya kaza hukunci kaza da suka faɗa sun turo su karkashin aya kaza kaga akwai bambanci dan kar wani zai ce maka ai mu ma maganganun su dama mun yadda da su ne dan su ne fassaran ƙur'ani da hadisi amma idan ka ce menene qur'ani me me- menene wurdinka a karatun qur'ani a kullum baya da wurdin sa na karatun qur'ani amma zai karanta ihrimiya zai karanta dalailu har ya salatu zai hana mutane barci amma baya da wurdi na qur'ani cewa kullum sai na karanta izu biyu ko kullum sai na karanta izu uku baya wannan me wurdin ka na hadisan annabi me kake karanta na hadisai ba ruwan shi da ko ɗaya daga ciki. amma fa shi shine sarkin yakin san annabi a da'awa irin tashi sai ka ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab abun ba da'awa bane ba sai ka aikata to kaga wanda ko ya rike qur'ani da hadisi yana karanta su yana bin maganganun imamu malik imamu shafi'i abu hanifa yana karanta su yana duk lokacin da ya tashi fahimtar qur'ani da hadisi baya so fahimtar sa ta saba fahimtar magabata in magabata sun yi ijma'i ba wata magana in magabata sun yi sabani sai ya yi kokarin maganar wa tafi karfi ya bi wanda tafi kusa da qur'ani da hadisi to kaga wannan mutumin farko kenan kuma yayi itikadin su waɗannan magabata cikin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina daidai din su ya fi kuskuren su yawa daidai din yana da yawa kuskuren kuma kaɗan ne da haka sai ya bi su akan daidai inda suke kuskure kuma ya roƙa musu gafara bai ce ba a'a ba kuskure bane bai yi kokarin ya barrantar da su da kuskure ba dan ya san su kansu su barrantar da kansu ba mun fahimci wannan a maganganun su da muka karanta a baya to duk wanda wannan ya zanto shine halin sa kaga kashi na farko kenan yace fa hadha huwa talibu almutamassiku bima kana alaihi salafus salih wannan shine ahlus sunna duk inda yake a duniya wannan bid'a ba za ta mumbata masa kofa ba bid'a ba ta shiga gidansa ko kantinsa ko rumfar kasuwarsa wanda wannan ya zanto shine halin sa faufauci da bid'a kashi na biyu wanda ya haddace waɗansu nassoki na daban ba ruwan shi da hadisi da ka kawo hadisin annabi sai ce to ai wani ya ce kaza kana kawo wani hadisi bukhari ya kawo a cikin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce to ai kuma wani ma ya ce kaza wani lokaci ce to ai wannan ya bai dace da kaza ba to yanzu ya kaza kenan ya kaza kenan ana ce ba haka annabi ya ce shi na cewa wani ya ce kaga rikitacce kenan dimotacce wanda bai fa abin da yake ba in ka gaba gidaje a duniya ka samu wannan wallahi ka gama ganin ba gidaje duk wayewar kanki duk malantarsa wallahi duk wanda za a ce annabi ya ce kaza wai sai yana cewa wani ya ce to waye wannan wani wane ne wannan wanan da zaka ce shi ma ya ce a ce annabi ya ce wa inda na kaza mu a wurin mu kaza ne wato inda zaka san tsiyar take wani dama waɗansu za su takaitu akan fifi ta maganganun malik akan maganan annabi ita kadai kaga halaka ce ko ka fifi ta maganan malik akan ta annabi ba halaka bane ba to ba ma anan suke tsaya ba an zo abin ya cigaba mutum ya fifi ta maganan babansa akan maganan annabi dan mu ga abin da iyayen mu suka ce mu iyayen mu haka suka ce kuma ba inda za a yi musaba mu annabi ya ce kaza ce ga abin da babansa yake to ya za a yi yanzu me yake so ya ce mana wai annabi maganan sa kenan maganan babansa kenan ta fita annabi kenan to dimutacce kenan wannan wannan kashi na biyu kenan duk wanda yake akan wannan mazhabin komin malantarsa yake fa huwa dhallun mudillun inji ibn abdul bar na uku wanda ba ruwan shi ba ruwan shi da ku waɗanda kuka ce abu sunna ba ruwan shi da su waɗanda suka ce a dakile akan mazhaba din shi duk abin da ya zo masa sai yayi da ka ba ruwan shi da ilimi yanzu yanzu nan zai ce maka ya halatta bai halatta ba awam kenan awamun nas kawai haka ake tafiya gama garin mutane kenan irin wannan to shine sai ce wannan shine ashaddu a'ma wa adallu sabila kaga kashi uku ne ɗaya ne kawai akan daidai biyun din ne suke yi da bata su sai albani sai fa hadha huwa al-haqqu ma bihi safa'u fadani an bunayyat at-tariqi wannan ita ce gaskiya wanda ba wani koye-koye da ita ba ta koye ba fada ni an bunayya ta tsare ki kyale ni da waɗansu yan ƙananan hanyoyi irin hanyar shanu ɗin nan burtan wannan ba hanya ba ce abu na hudu daga cikin shubohin da suke kafa hujja da su malike summa inna hunaka wahaman shay'an inda ba'd al-muqallidina akwai wani wahami a wurin waɗansu daga cikin mukalladai masu cewa dole sai a ji mazhaba يسدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم إذن وهم ديك هنا سو بين سنة تبين غريسو أن المذاهب على خلافها وإذن سنة تبين يكسن كي مذهبه بيكما سنجلو أكن كيشير سنة دين وهو وأن مذهب يكو وهمي وهو كيني ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب su suna ganin in ka bi sunna wannan na nufin ka kuskurantar da shugaban mazhabar ka idan aka zo aka ce imam malik ya bada fatawa da kaza imam shafi ya bada fatawa da kaza sai ka zo ka ce annabi ya ce kaza to shi a fahimtar sa idan kai da ka ba annabi yanzu ka ce shafi yayi kuskure kenan shi ko ba so a ce yayi kuskure ka ce malik yayi kuskure kenan shi ko ba so a ce malik yayi kuskure to dan jin tsoron kar a ce malik yayi kuskure sai a kyale hadisin annabi a rike maganar malik akwai su ko babu والتقسئة معناها عندهم الطعن في الإمام shi abin da ya fahimta in ka ce wani yayi kuskure to ka soke shi ka zage shi kenan a yaran sa kenan na jahili ba yaran masu ilimi ba shi in nace wani yayi kuskure daidai yake na zage wani a fahimta ta fashi an gane ko yace walamma kana ta'anu fi fardin min afrad al-muslimin la yajuz fa kaifa fi imamin min ayyamatihi to tunda kuma ya zanto sukan wani daga cikin gama garin musulmai ma bai halatta ka ringa sukansa ba to ya zai yi halattawa kansa sukan shugaban mazhaba wato kun gane mukaddimar da ya bada natija idan ka ce da na ce kaza sai ka ce annabi ya ce kaza to in ne yadda na bi maganan annabin nan wannan na nufin na cewa ne ya yi kuskure bin annabi mukaddima ce wadda shi a ganin sa natijar da za a samu shine jingina kuskure zuwa gawa zuwa ga shugaban mazhaba da maganar ta saba ta annabi to kuma sai wannan kuma da take natija ita ma mukaddima ce ta biyu jingina kuskure zuwa ga shugaban mazhaba wannan na nufin me suka gare ta kenan kaga ita ma ya fitar da natija kenan mukaddima natija mukaddima natija an gane ko to dama idan kana so ka rushe mutum kamar yadda yake da matabbata cikin ilimin mantiki lokacin da mutum yayin yi mukaddima ya fitar da natija kyale natijar rusa mukaddimar shikenan natijar za ta rushe da kanta idan ka rufe na wani gini za ta zauna ba wani asasu za ta zauna a kai shi yanzu ya yi mukaddima bin annabi na nuna kuskure ga wani kuskure ga wani kuma na nuna ne sukan sa kenan to suka ku ai baya halatta a yi suka to tunda bai halatta a yi suka ba kenan ba za a bi me sunnar annabi wa tunda ta gadar da me suka ka ga natijar mukaddimar da kuma natijar da ya fitar kun bayyana nan da kyau to to sai ka nuna masa bin annabi baya nuna kuskuren wani ala farzu cewa bin annabi na nuna kuskuren wane kuskure ga wane jingina masa kuskure baya nuna zagi gare shi saboda ka jingina masa abin da zai iya yiwa yayi yanzu idan ka bada labarin cewa mala'ika jibril ya zo gidanka kun ci abincin safe ko na rana yanzu ba ruwan mu da mu kare ta zuwan ko rashin zuwan abin da zamu fara rufe ka da shi shine me ka jingina jibril na tawaya game da shi cin abinci sai zamu fara rushewa ba ruwan mu da wannan ya zo gidanka ko bai zo ba kar mu tsaya muna bata lokaci akan ya zo bai zo ba ce sai an ganshi ba a ganshi ba waye rigima cin abinci zamu ce ƙarya take to tunda da ya ci abinci tabbas eh me kuka ci kaza ce to wallahi ƙarya take wallahi tallahi ƙarya take dan mala'ika baya ne baya san abu shi kenan mun rufe ba jibril bane ba amma muna tsaya muna cewa mala'ika jibril bai zo wala ya zo duk bata lokacin yake yayi mu rufe cin abincin in dai yadda ya ci abinci to ya karya kansa والباني ce wal jawabu anna hadha al ma'ana batilun ansar da zamu ce a nan gurin wannan ma'ana da aka gina rusasshiyar ma'ana ce wa sababuhu al insirafu an at tafaqquh fi sunnah abin da ya haifar da wannan kuma shine mutum ya kawar da kai wajen koyan sunnar annabi wa illa fa kayfa yaqulu dhalika al ma'ana muslimun akil in ba haka ba yaya musulmi ne hankali ma zai faɗi wannan magana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa alqa'ilu gashi annabi shi da kansa yake cewa idza hakama alhakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid annabi ce idan mai hukunci yayi hukunci yayi ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu idan yayi hukunci wanda ya gina kan ijtihadi kuma yayi kuskure yana da me lada daya fa hadha alhadith yaruddu zalika almaana wannan hadisin yana mayar da martani kan wacce ma'ana da su suke riyawa suka ce in ka bi maganar hadisin annabi yana nuna ta kuskure gawa ka nuna jingina kuskure gawa gawa ne kuma jingina kuskure gawa ne yana nuna me suka gare shi wannan hadisi yana mayar da wannan abu cewa ba haka bane ba an gane ko wa yubayyinu bi wuduhi lagumu da fihi hadisin na bayyana mana asarari wanda babu wani sitir cewa anna qaulal qa'ili asfa fulanun idan mai magana yace wani yayi kuskure ma'anahu fi shar'i ma'anan wannan a shari'a usiba fulanun ajran wahidan daidai shi da kace wani an ba shi lada daya saboda haka idan ka kawo hadisi kace kaza sai wani ce to abin muktasar ya ce kaza sai ka ce a to abin muktasar ya kuskure dan ku ga abin da annabi ya ce maganan ta cewa mai muktasar ya yi kuskure daidai yake da maganan ta cewa mai muktasar yana da lada daya a harshen musulunci ba a harshe na ga maganin mutane ba wanda su ba sa fahimtar me ake nufi a musulunci in ka ce mai muktasar ya yi kuskure me kake nufi yana da lada daya saboda annabi ce idan mai ijtihadi yayi ijtihadi ya jamsi daidai ne yana da me lada biyu idan mai ijtihadi yayi ijtihadi yayi kuskure yana da me lada daya sai ka ce wani yayi kuskure daidai yake da cewa me wani yana da lada فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه idan ko har wani da na kuskurantar da shi ya zanto yana da lada ne ni a ra'ayina fa kaifa yatawahhamu min taqfatihi iyyahu tanufihi to ta yaya wani zai fahimci cewa wannan kuskuren da na dingina mishi ya zama zagi gare shi mutumin da na ba lada ɗaya na zage shi kenan yanzu ko tabar da shi ne nace ba ya da lada ba ya da zunubi wannan na zage shi kenan to ban tace wannan ba sai nace yana da lada ɗaya ina zage shi a nan gurin ina suka yake a nan gurin an yabo ne wannan da haka jingina kuskure ga wani shugaban mazhabobi ko malik ko shafi'i ko abu hanifa wannan farko jingina kuskure ne ga wanda dama yana yin sa tunda ba masumi bane annabi ne masumi tunda za mu karanto sahabbai duk wanda ya zamani da annabi da ya fito wanda ya biyo bayan sa Allah da lada saboda sahabbai zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum ay sifar tana cikin at-taura tana cikin linjila kamar yadda sifar annabi take cikin at-taura da linjila yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil to sahabbai ma masaluhum fi at-taurati wa masaluhum fil injil banda su ba wanda ya samu wannan daga su sai abokin su sallallahu alaihi wasallam daga su sai abokansa as-sahaba radiyallahu alaihim yana cikin at-taura na cikin linjila su ma suna cikin at-taura suna cikin linjila shi da sunansa da sifofinsa su ko sifofinsu ko da ba sunansu kun fahimta da kyau duk wanda ya zo baya bai samu wannan falalan ba duk wanda ya zo baya bai samu wannan falalan ba duk malamu mazhabin nan guda hudu ku ba ba sahabi cikin tabi'i ma ɗaya ne shine Abu Hanifa sauran duk tabi'u tabi'in ne sai an dori an dori sannan a hau mata sakala to wanda yayi zamani da annabin ya samu wancan falalan da wanda zai biyo baya wanne ne ya fi kima kenan da daraja da falala wanda zamani to a zamanin annabi kuma sai ka karo ka karanta kana karanta babban hadisi cikin bukhari a ce gamidiyya an yi mata haddi gamidiyya din nan ba sahabiya bace ba me sai aka mata haddi kuskure ma'is an yi mata haddi me ya aka mata haddi laifi wani an yi mata haddi ko lokacin abubakar ko lokacin umar ko lokacin usman me ya da aka masa wannan laifi dingina wannan laifin da kai zuwa gare shi ya nuna ka zage shi kenan kuma wannan laifin da ya guda daya shine zai rufe masa martabarsa gaba daya falallansa ta rinjaye wannan kuskura amma yayi kuskure tun da shi ba ma'asumi bane ba duk wanda ka bi cikin sahabbai sai ka kalato wani abu da ya taba yi duk wanda ka bi sai ka kalato wani abu da ya taba yi amma falallansu ta rinjaye wannan da yanzu dan makarantar da aka yi jarabawa aka hada overall na result ɗinsa ya kasance ya samu 80 cikin 100 75 80 90 wannan me wata matsayi za a bashi in ya samu 85 har zuwa 90 me za a bashi mumtaz distinction ba mumtaz za a bashi ya tsere tuntun kau kenan to amma kuma canza kuskure goma yanzu sai muka zo ba da labarin jaraba su sai muka ce wani ya faɗi goma ya ci 90 to me wannan lolin yare ne wannan ayin ana maganar cin 90 an manta da me kuskure dan guda goma in dai ana maganan ci ya cinye ta sayin waye zai tuna kuma kuskure goma din nan to kamar haka to dan me muka yadda muka jingina wa sahabbai wani ɗaya kun kuskure da suka kamar yadda aka hikaito mana amma muna jin tsoron mu jingina wa shugaban mazhaba wani kuskure wanda bai kai girman na wancan sahabin ba shugaban mazhaba ijtihadi yayi yayi kuskure bai dace da dai wanda annabi ya bashi lada daya sahabi kuma kuskure har aka yi masa haddi ko muka yadda muka jingina masa ba ma jin tsoron komai sai muke jin tsoron mu jingina shugaban mazhaba na shi da abin da muka jingina a shugaban mazhaba da wanda muka tabbatar da sahabin wanne fi girma na sahabin me yasa bamu ji nauyi ba a can gurin sai muka ji nauyi anan ko da ba ce wata ba akwai karancin fahimta ce laushi laushi لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه ما لا ألباني للي وانا وهمي fahimta wanda ba ta daidai ba wani abu ne rusacce ya zama wajibi ga duk wanda ya kudurce wannan ya dawo daga rakiyar wannan wa illa fa huwa alladhi yata'anu fil muslimin in ba haka ba sai mu ce kai kai ka zargi shugaban mazhaba kai kai masa kushe mu ba mu kushe su ba mu ko abinda muka ce yayi kuskure mu ko mu harbin shari'a in yayi kuskure kenan yana da lada daya amma idan kace zagi ne sai mu ce daga bakin ka aka da zagin ba daga bakin mu ba daga bakin ka aka yi walaysa fi fardin adiyyin minhum bal fi kibari a'immatihim wato sai zanto in yayi haka shine ya soki al'ummar musulmai ba wai ya soki wani gama garin mutane bane ba bal fi kibari a'immatihim ya soki manya manya من الصحابة والتابعين cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda ya biyo bayan su min al-a'immatul mujtahidin wa ghairihim fa inna na'lamu yaqinan albani yake mu muna da masaniya wanda take cike da yaqini anna ha'ula'i al-ajillata kanu yukhaffi'u ba'dahum ba'da waɗannan jigajigan malamai cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko tabi'ina ne sashin suna jinjinawa sashi kuskure a tsakaninsu wa yaruddu ba'dahum ala ba'd sashin suna mayar da martani kan sashi a fa yaqul ai mun karanta a baya yadda aka mayar da martani kan Abdullahi dan Mas'ud yadda aka mayar da martani kan wani a cikin sa mun dai karanta a baya an gane ko yace a fa yaqulu akilun yanzu wani mai hankali zai zo ce da mu inna ba'dahum kana ya fa'amu fi ba'd yanzu dan sashi ya jingina wa sashi kuskure wannan ya nuna sashi ya soke sashi kenan akwai mai hankalin da zai fahimta haka babu بل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر ai ya inganta ma cikin hadisi annabi ya kuskurantar da abubakar ya ce kai abubakar kai kuskure fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajulun a cikin wata fassara da mafarki da wani mutum yayi fa qala sallallahu alaihi wasallam lahu sai annabi ce asabta ba'aban wa aqta'ta ba'aban ka dace da wani sashi na fassaran ka wani sashin kuma kai kuskure to wannan abin da annabi ya faɗa game da abubakar suka ne gare ki suka wani ba فهل فأنا صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة كان النبي يا سوكا أبو بكر دمنا دون الكلمة shi yasa kwanaki san in muku manta ba wata munasaba ta magana na ce muku har yanzu a cikin mutane har ma hatta waɗanda suke cewa ahlus sunna ne akwai shi'anci akwai sufanci to inda shi'anci yake shigowa inda za ka ɗauka wani baya kuskure wannan aƙida ce jigo daga cikin aƙidun wa shi'a shine i'tiqadu ismatul a'imma cewa duk wanda yake imam ya zama ma'sumi su sun faɗa a aqidance sun rubuta suna kira zuwa ga wannan kai kuma a fakaice ba tare da ka sani ba dan baka yadda ba a ce Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa ɗayan suna kuskure sai ka ce an yi rashin kunya ya za a ce wani ya kuskure yanzu kai ka fi ilimi da haka gano ya kuskure baka yadda ba a ce mai mutasar ya yi kuskure ko mai ijiya ya yi kuskure shi an ci kake baka sani ba dan shi'a tantirin dan shi'a kenan a aqidar ismatul a'imma ba tare da kafir da ba dan su suke da itikadi na ismatul a'imma saboda haka kaga kamata mutum ya kiyaye to sai kuma waɗanda suke masu zubanci sai kuma mun samu doyi wajen maganar kuma kada ta dace wa min ajibi ta'siri hadha al-wahmi ala ashabihi yana daga mafi bambancin yana daga abin mamaki na tasirin wannan wahami ga masu shi annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati al-mukhalifati li mazhabihi wannan wahami yana hana su bi sunna irin sunna da ta saba mazhabin su la'anna ittiba'ahum iyyaha ma'anahu indahum at-ta'an fil imam dan suna ganin in sun bi sunna ma'anar ma'anar wannan auren su kamar sun soki su gaban su kenan wa amma ittiba'uhum iyyahu walau fi salati sunna fa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu amma in sun bi maganar malamin su ko da ta saba wa sunna to wannan na nufin girmama malamin da kan mamaki walidalika fahum yusirruna ala taqlidihi da haka sai kaga sun doge wajen bin malamin nasu ko shugaban nasu na mazhaba firaran min at-ta'amil mawhumi wai dan kasa fada cikin suka da in ba su bi ba sun soke su kenan albani ce wala kasan na sai haula'i yace waɗannan ko sun riga sun manta wala aqulu tanasau ban in ce sun manta ba da gangan a'a sun yi mantuwa annahum bi sababi hadha wahmi a sakamakon wannan wahami nasu waka'u fi ma huwa sharrun mimma farru min sun fada cikin abin da ya fi sharri sama da wanda suka gujewa yanzu sun gujewa sukanwa shugaban mazhaba to sai suka fada zuwa ga sukanwa annabi dan su a fahimtar su in aiki da maganan shugaban mazhaba in aiki da maganan mai muktasar ko mai risala ko mai iziya wannan na nuna suka gawa da mai iziya ko mai risala da haka su ko ba sa son su soke shi da haka ba zai aiki da maganan su don su girmama to a nan wajen yin aiki da maganar sa sai suka kyale ta annabi yanzu ya zama suka gawa annabi rashin girmamawa gawa ga annabi yanzu wancan abin da suka guda na farko sai suka fada cikin wanda ya fi sharri domin ai ba za a hada daidai ba tsakanin wanda ya saba wa malik da wanda ya saba wa annabi mukaddara duk suna da laifi wa su girman laifi ba za a hada ladan ɗaya ba tsakanin wanda ya bi malik da wanda ya bi annabi mukaddara duk wanda aka bi din ma akwai lada cikin biyan misali wanne yafi girman lada sanin annabi ai adalcin da ya kamata mutum ya kansa gata da tunanin da ya kamata kaiwa kanka ke wannan fa a taslimul jadali kenan kun gane ko fa innahu law qala lahum qa'ilun da mai magana zai ce da su idza kana al-ittiba'u yadullu ala ihtirami al-matbu'i in dai bi yana nuna girmama wanda aka bi din wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'an fihi kuma sabawa mutum yana nuna suka gare shi tasum li anfusikum mukhalafata sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan me kuka halatta wa kanku saba ma sunnar annabi an gane ku wa tarka tibaiha da barin bin sunna din ila tibai imam mazhabi kuka zo kuka yarda wa kanku bin shugaban mazhaba fi khilafi sunna a cikin ra'ayin da ya saba ma sunna wa huwa ghairu ma'sumin kun ko san cewa shi shugabannin shugaban mazhabar nan ba masumi bane ba wa ta'anu fihi laysa kufran inda zaka soki shugaban mazhaba ba wanda zai ce abinda kai kafirci sai dai sai kai rashin kunya ko amma ba cewa kai kai kafirci fala in kana indakum mukhalafatu al-imami to tabaru ta'anan fihi yanzu tunda ku a wurin ku cewa sabawa shugaban mazhaba kaman suka ne gare shi fa mukhalafatu rasul azharu fi kauniha ta'anan fihi to sabawa annabi kuma zai zama mai gare shi kenan ai shine zai zama suka ga annabin kenan bal zalika huwa al-kufr bi aini ai wannan shine ma kafirci tsantsan sa sukan annabi din wal iyad billahi minhu muna neman tsari ko daga fada cikin kafirci law qala lahum zalika qa'ilun da mai magana zai ce da su haka lam yastati'u alaihi jawaban yace wallahi ba za su iya bashi ansa ba Allahumma illa kalimatun wahida sai dai kalma ɗaya shi ne za su iya faɗa fala ma sami'na min ba'dihim yato da dama mun sha jinta daga wurin waɗansu su wa hiya qauluhum ita ce faɗin su innama تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا حتى سكي سوا إنما تركنا السنة فندي مو دي من إن أيتي دا سنة نيس ثقة منا بإمام المذهب دم من أمن سوى وشي دا دم مذهب كيسا مكا إن أيتي دا سنة وأنه أعلم بالسنة منا كما شي ياتي مسنن سنة دي tun da nan gurin bai ji ba ba za mu ba ya sai mu sanin ta ba shi ne suke faɗa ba sai ce kafin malik ilimi ne kafin makarantar ilimi kafin shafi ilimi aka za su ce a zazzare ido ana ana mun dole albani ce wa jawabuna ala hadhihi alkalimati min wujuhin in za mu bada raddi kan wannan to ta fuskoki daban-daban ne yatulu kalamu alaiha fi hadhihi almuqaddima magana za ta yi tsawo a wannan muqaddima in muka ce zamu walidhalika dan haka فإني أقتصر على وجه واحد منها زم فتيتو أكن وجهي إيه كوي وهو الجواب وهو جواب فاصل بإذن الله وننكو جوابي نيرا بغرد ما إن الله يبا فأقول شيء شيء بسو ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم بالسنة هو أعلم منكم بالسنة ba shugaban mazhabar ku ne kadai ya fi ku sanin sunna ba ai ka san za su yanzu kenan ka fi shugaban malik sanin sunna to mu ba za mu magana ka ba tashi zama bikin da ya bi mu sanin sunna to albani ce sai mu ce to ai banda malik ma akwai wanda suka fi ku sanin sunna da ba haka bane ba bal hunaka asharatun yace akwai gomayya da dama bal mi'at yace akwai daruruwa al'a'imma na malamai hum a'lamu aidan minkum bi sunna wanda su ma sun fi ku sanin sunna sai za ja'at sunnatu sahihatu ala khilafi mazhabikum idan sunna ta zo ingantatta a kifiyar mazhaban ku وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة جزن تو أنسى مؤيدة جتكم مالمي من يا بكا مالمي رسول قبات يا يرقو دئتا فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم يا ذا مرقو دوانا نصنر يا ذا مواجدي أكم كتنا saboda me لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا domin kalmar ku da kuka ambata a nan gurin ba ta da kasuwar da za ta fa inna mukhalifakum sayaqulu lakum mu'aridan in kun ce mu da za mu bi wannan hadisin ba za mu tsaya a maganar shugaban mazhabar mu dan ya fi mu sanin sunna to abokin maganar ku sai ya ce da ku inna ma akazna bi hadhihi sunna wannan hadisin da kuke ji da gani da muka ce ku bi kuka ce ba za ku bi ba mu ma mun yi riko da shine sikatan minna bil imam allazi akaza biha saboda mun amince da shugaban wani da ya riko da shi ko kun kawo malik kun ce bai aiki da wannan hadisin ba za ku yi ba shi kuma sai kawo abu hanifa yace ya aiki da wannan hadisin ko kun kawo shafi'i bai aiki da wannan hadisi ba shi sai kawo imam imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad yake to shi kuma ya aiki da wannan tunda ku a mazhabin ku duk wanda ya fi ku sanin sunna ka iya bin maganar sa to a nan gurin ta malik ya fi ku sanin sunna sai kuka ki saba maganar sa to kuma abu hanifa ma ya fi ku sanin sunna ahmad bin hanbal kuma ya fi ku sanin sunna yanzu sai ku hada rabo biyu ku bi maganar wanda ya fi ku sanin sunna kuma kun bi ta annabi ba haka bane ba amma in kuka dauki wancan wanda ya saba yanzu kun bi maganar wanda yake kun sanin sunna kadai amma ba ku bi ta annabi ba in kuka dauki wannan sunnar don in dai ka samu hadisi lalle an samu wani shugaba ya taɓa yin aiki da shi a da kuma wannan shugaban ya fi ka sanin me sunna kai kuma a hujjar ka duk wanda yake ka sanin sunna shine zaka jarrabu da shi to dan me ka rike guda daya wanda suka san sunnan asana da yawa ina fatan kun fahimci wannan da kyau yace fatiba'uhu aula min ittiba'i al-imam alladhi khalafaha bin shugaban da ya riko da sunnar annabi a wannan lokaci shine yake dacewa sama da bin shugaban da ya saba mata wa hadha bayyinun la yakfa ala ahadin insha Allah ta'ala yace wannan ko a bayyane yake baya koyuwa ga wani walzalika fa inni astati'u an aqul albani ce dan haka ina da ikon in ce inna kitabana hadha lamma jama'a sun lamma jama'a sunan as-sabitata anhu sallallahu alaihi wa sallam fi sifati salatihi fala uzra li ahadin fi tarki al-amal biha wannan littafi nawa yayin da ya zanto ya kunshi sunnonin annabi tabbatattu daga gare shi wanda suke bayyana siffar sallarsa babu wani uzuri da wani yake da shi wajen ya bar yin aiki da ita wannan sunnar لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه دين إنا باك تبت شكل ده حديث ده نكاو باب حديث إيه ذا أشي ما لم يسن اتفاق وجنب إيسان شنسا daga ingantacce duk tafakar ulama sai ingantacce ala ra'ayin rajih min al-qur'an al-qawali ulama amma babu wani hadisi da za a ce duk an yi ittifaki wajen barin sa an gane ko hasahum min zalika yace Allah ya tsare su su malamai da su kyale sunnar annabi wanda ta inganta bal ma min mas'alatin waradat fihi illa wa qad qala biha fa'ifatun min yace ba wata mas'ala ɗaya da za ta zo cikin wannan littafin ta zama ba kowa face sai wani ya riga yana faɗa ta cikin su waɗannan manyan malamai wa man lam yaqul biha fa huwa ma'zurun wa ma'zurun ajran wahidan wanda ko bai faɗe ta ba to wannan baya nuna gaggawa gare shi za a bashi lada guda daya kuma za a bashi uzuri li'annahu lam yarid ilayhi an-nass biha itlaqan abin da yasa yake fadan ta ba wai dan bata tabbata ba sai dai shi bata zo mata ba ita sunna aw warada lakin bi tariqi la taqumu indahu bihi hujja ko hadisin ya zo masa amma ta hanyar da ba mai karfi bace ba dan haka sai kin aiki da ya zo wa dan uwansa kuma ta hanya mai karfi shi kuma ya aiki da shi dan haka hujja anan gurin bisa ga wanda ya zo masa ta hanya mai karfi aw da gari zalika min al-azar al-ma'rufah lad al-ulama ko kuma saboda wani dalili daga cikin uzurran da malamai ke suka san su a wurin sanan nurin malamai wa amma man sabata an-nasu indahu min ba'dihi fala uzra lahu fi taqlidi yace amma dukkan wanda nassi ya tabbata a wurin sa min ba'dihi daga cikin mabiya kuma fala uzra lahu fi taqlidi ba da wani uzuri da yake a'a shi zai dakile wajen bin wancan shugaban bal wajibu ittiba'un nafsi al-ma'sum abin da yake wajibi shine bin nafsi dan shi nafsi shine ma'sumi wa zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddimah wannan shine babban manufar yin wannan muqaddima tawa wallahu azza wa jalla yaqulu Allah da manzon Allah madaukakin sarki ko yana cewa ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun Allah ya ayyuhalladhina amanu ya waɗanda suka yi imani istajibu lillah ko an sama Allah walin rasuli ko an sama manzan Allah idza da'akum lima yuhyikum idan yayi kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku waɗansu malaman suka ce jihadi dan shine ke rayar da mutane waɗansu suka ce shine mutaba'atul ahkam da hukunce hukunce kamar kisasi wala kun fil kisasi hayatun idza da'akum lima yuhyikum duk abin da annabi ya kiran mutane gare gare shi to zai tabbatar musu da rayuwa da dada a duniya ya tabbatar musu da rayuwa da dada a lahira da haka ku bi shi yayin da ya kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wa'alamu ku sani cewa anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah ta'ala yana sanya katangar karfe tsakanin bawa da zuciyarsa yayin da ya ji hadisi garin yin aiki da shi yayin da aya ta bayyana yin aiki da ita da gangan ba wai dan jahilci ba kawai sai dan son zuciyarsa ko dan aya ta saba wa shugaban mazhabarsa ko dan hadisi ya saba shugaban mazhabarsa sai yin aiki da shi irin wannan sai Allah ya san katangar karfe tsakanin shi da zuciyarsa sai ya zanto ba yadda za a yi zikiri ya karba shine abin da yahudawa suka yi akwai bambanci tsakanin wani na kan kuskure saboda jahilcinsa ya jahilci kuskure yake wani na kan kuskure ya san kuskure ne amma tun da haka ya sami iyaye suna yi sai ya ba abin kariya duk wanda ya kaucewa aya da gangan ko hadisi da gangan ya san hadisi ne karara ya san aya ce karara sakamakon sa shine sai Allah ya bar shi kan jahilcin sa da batan sa shine abin da yahuda suka samu kansa kansu falamma zagu azagallahu qulubahum ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والله duk wanda ya kauce wa gaskiya da gangan sakamakon su sai Allah ya kyale shi a cikin bata a sa masa bata madawwami ya san bata ne kuma ba zai iya bari ba yana ji yana gani ya san bata ya san abin da yake bata ne amma ya ta bada fatawa da kishiyansa to nan gaba yana son shirya sai Allah ya sanya katanga karfi babu yanda za a yi khairi ya shiga zuciyarsa kuma إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يدعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون kaucewa gaskiya a karan farko sai ya gadar maka da a rubuta maka tabewa ta dindindin abinda aka wa yahudu ke ta ko ina ya kasance an dawwamar da duk ƙarya a cikin su ba yanda za a yi sun san gaskiya fa allazina atanahumul kitaba ya rifunahu kama rifuna banahu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun tunda sun boye gaskiya sun san gaskiya ce me yasa sakamakon su thumma qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qatwa zuciyar aka mai da ita kasashiya kamar dutse dutse ma ya fi talauci wa inna min hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar wa inna min hala ma yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna min hala ma yahbitu min khashyati Allah amma Allah bi ghafilin amma ta'malun wa la tazalu tattali ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum saboda me falamma nasu ma zikru bi na fi hazan min ma zikru bi ne da suka yi wannan aghraina bainahum al-adata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wannan shine abin da ke sa ka ga bid'a mutum yana ciki ya san bid'a ce ya kasa bari akwai cikin malaman garin nan da suka mutu a jarida ya faɗa ya zo yawon haɗa kan musulmai yana faɗa har mai duguri je wajen wani shehin ɗariƙa ɗan uwansa ya ce matsayin ɗariƙa gaba ɗaya in ma mun ba ta matsayi musu habi to mu kyale musu habi don mu haɗa kan mu musulmi da kansa ya faɗa haka yanzu dan Allah bai kamata a ce kafin ya mutu ya tuwo ba amma ina ya halakar da dubban mutane sun bi shi aka haka hasu mutu yana cikin sani wannan kenan lokacin da jaridar alkalami take da rai wata hira da aka yi tsakanin shi wannan mutum mai wannan magana da shehu garba durbin dai Allah ji kansa da gafara yace me zaka ce game da abin da yace a a duk rigimar da muke da yan izala su da suka kafarta mu shine da yake da za su ce mana yan bid'a to babu komai amma su ce mana kafirai to wannan shine rigimar ce mana yan bid'a a sauƙaƙa su yi wannan bid'a kan muna yi na sun ce yin bid'a da shi kenan yanzu nan ba magana bace ba sai shugabannin jami'ar Madina da suke zuwa su gabatar da daura sai sai kai masa ziyara har gidansa suka ce abin da ya kawo mu ba dan muna kuɗin wani ba wurinka ba dan kuma na jin tsoron wani abu daga wurinka ba kai ka san mun sani mu da kai ba mai cutarwa ko ya amfanar sai Allah amma kana tsaye daga cikin mutanen da idan Allah ya sa ka fahimci gaskiya miliyoyin mutane za su yi in ka fantare kuma dubbai za su fantare saboda haka ka san waɗansu abubuwa da ka rubuta ko ka gina mutane akai kuskure ne ka ji tsoron Allah ka tuba ga su ka san ba za a maimaita ma adadin su ba hawaye da idan sa yace na gamsu da wannan amma ya zai yi da mutane sai mutane ka rabu da su Allah zai kare ka ka je cikin rediyo ka faɗa ka tsira har gaban Allah ko da sun kace ka kai shahada amma ina jin tsoron zai bar abin nan haka mutum ya tafi a haka eh malaman bid'a kenan malaman bid'a ne kagowa sun karkace wa tafarkin annabi haka bakan da yake sun ga aya sun ki faɗi nata sun yi mata sun ki tsari nasu wanda bai yi tsarin matarsa ba ko yayi ibada ladan ba yawa can mun yi ittifaki da shi amma nan mun yi ittifaki amma sun ga aya sun ki faɗi nata wannan haka ne sun yi mata sun ki tsari nasu an ce wa karna ya kada kai nasa shi ne da ba zai iya yin sanyi to kaga yadda garin shi saboda haka wallahi karka yadda ka rinka wa hadisin annabi taurin kai da an faɗa ka yarda ka ce sami ina wa afana baka sami ikon aiki da shi ba shine wani abu ne daban wannan da an bada fatawa faɗa abin da hadisin yake karka faɗa bada fatawa da aikinka sai zanto kuskuren ka yanzu mai sauki ne baka yi aiki bane ba amma kawai dan ban yi aiki da shi ba ina jin kunya sar a ce kaulin bila amalin tun da dai ban yi aiki da shi ba duk da na da annabi ya faɗa kuma sai in gina mutane kan bid'a dan ni na gada a gidan ma ana bid'a yanzu wannan abin da yayi duk na kokarin ya sa abin da yake bid'a ne amma tun da bai kawo ba shi ya ce tariqa din nan musahabi ce a matsayin ta a yau cikin ƴaƴansa na cikin sa wani ya tashi yace duk wanda yake tariqa musahabi ce ma kafiri ne ce tariqa wajibi ce waye gina wannan abin kaga ka furtar da uban ya sauƙaƙe wa dukkan wani mai aiki aiki ya so duk wani aikin ka sauƙaƙe ma aiki ya riga ya kammala wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun sani dai gare zuwa gare shi za a tara ku gobe kiyama wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir Allah shi ke faɗin gaskiya Allah shi ke shirye da mutane ta farki Allah madalla da abin dogaro madalla da mai taimako shine Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wannan mukaddima ya kammala rubutunta a birnin Damascus a ranar 20 ga watan biyar a shekara ta 1381 hijira alhamdulillah mun kammala mukaddima darasi na gaba kuma za mu shiga cikin sulhul littafi assalamu alaikum warahmatullah mutumin da yake bin liman daga nesa idan saho yayi nisa saboda yawan mutane kuma sai zan to baya iya jin karatun liman saboda nisan ya halatta ya karanta fatiha ya halatta ka karanta fatiha a irin wannan halin na rashin jin liman akwai fatawa ta shek bin bas ko ta shek albani dai akan wannan namanta ɗaya daga cikin su yayin nan saboda ba ka jin karatu dama inda mahazur din ta kuma inda za a iya samun rigimar malamai shine in kana jin karatun liman to shine ga aya na cewa wa idza qira alquran fastami'u lahu wa ansitu lakum rahmat to wannan da ita ce tambayar farko wannan ko ba tambaya abin da ya rage baya ba tambaya bane ba wannan abin da yake magana cewa yan uwa da suke zuwa masallacin dorayi sallan juma'a masu shiga motar haya da Allah ya musu nasiha su nuna rigima da mutane wa aka yi rigima a cikin motar haya tsakaninsu da fasin da masu faɗin bakir magana ko da masallacin ko wani abu makamancin haka to wannan abu kamata a ce ma ka tsaya ka duk wanda zai faɗi wannan bakar magana din ai ka riga ka san ajin da zaka ajiye shi saboda kai bai kamata ma ka mayar masa da martani ba da magana za a yi ta hudu'i to shine sai ku yi magana ta natsuwa sai ka faɗa masa abin da ko ka wayar masa da kai kan abin da ya ɗaure masa kai amma wanda kawai abin da ya ga dama zai faɗa bai kamata kai ka kula shi ba a matsayinka na musulmi da gaske to wannan dai sune tambayoyin da ke wuri na wannan zai iya karantawa dan akwai mai tsaye dan mu cike ta abin da ya rage minti uku kafir ya fita ko ko minti uku da ko biyu akwai kuma wanda ya rubuta cewa shawarar cewa kullum ake karatu da Allah a rinka faɗin kwanan wata da kuma wurin da ake karatu na jin kwanan watan dai muna faɗa su dai yanzu magana ka ta cewa a rinka faɗin wurin insha Allah darasi na gaba ko da na manta sai ku rika tunawa wannan yana da kyau saboda kafir yana zuwa nesa na'am wa alaikum salam yadda sallah aha wani wata tambayar sabi wannan tambayar amin gama da ita tun yi kai da na san ba wannan karan farko za ka je wannan tambayar ba daga wurina bismillah na'am eh suka da ina bi eh eh ba wani dalili da yake dan an gina masallaci a sunja sai an sa wata da tauraro ba wani dalili na shari'a da yake haka mutane ne kawai suke yin kayan ka fahimta da kyau ba wani dalili na shari'a da yake a sa wata da tauraro wani na cikin hazima da su sami al'ummar musulmi idan kirista sun yi wani abu kuma kuma sai su ce bari su wani abu wanda zai zama kishiyar nasu ya zama shirme ke su kirista sun yi cross season sai mutum ya zo wata da tauraro da kirista suka zo suka kungiyar red cross ko musulmai suka zo su ma suka zo suka yi alhilal ahmad an da ya zama shirme kenan na'am kusan ta sun yalbata dalili asaran kuɗi ne kawai ake dan kuɗin rodin da abin nan da ake gina wannan marasa lafiya da nawa zaka tasa a asibiti ɗalibai nawa zaka biya wa makaranta su karatu ita kanta a sumiyar fa na'am ehe to kana magana ta abincin kirsimeti kirsimeti to magana ta abincin kirsimeti daban waccan aya ta amin ladina usul kitab hilla kuma ta'amu kun hilla hum daban maganar ta'amu kun hilla kuma ta'amu wannan ana magana halaccin cin yankan ahlul kitab sawa yana da dangantaka da kirsimeti ko ba in dai sun yanka ya halatta abin da waccan aya ke nuna kenan domin ta'am ana ana nufin zabiha kamar yadda Abdullahi dan Abbas da dan sahabbai suka fassara aya amma maganar cewa shin ya halatta shin yankan kirsimati wanda aka yi don ranar kirsimati sannan malamai sun yi rungano guda uku akwai wanda suka haramta akwai wanda suka ce makaruhi ne akwai wanda suka ce ja'izi ne ibn taymiya ya tattara su cikin littafin wato ainihin ajin nan ittaba usrat al-mustaqim wa khalafat ashab al-jahil amma maganar karhanci ta fi karfin dalili don ba wani nasi kadar da ya haramta na'am wallahi a hausa dai ban sani wannan suka nisa in samu malaman hausa a jami'ar bayero da sanin sa daka da menene da soyanga da kwarkwara ko baiwa ikkara dan samu da wani malamin hausa ya iya tantance wannan ko na'am binne ba da wani asali shi ma na ba da asali na'am na ba eh Allah saurara eh wannan ne kamar da musulunci ya bayyana eh ya shafi wajen sallah akwai banki tsakanin abin nan abin da ya kamata mace ta rufe cikin sallah ko wajen sallah ka ga yanzu ai malamai suna rigima kan cewa idan a wajen sallah ne mace za ta fita sun wajibi ne ta rufe fuska ta ko ba ta rufe fuska ta ba irin su bin ba suna ganin wajibi ne ta rufe fuska wannan kuma suna ganin ba wajibi bane irin suna so bin albani sai ba wajibi bane rufe fuska amma in ta rufe dai zai ci ya zama aula kenan to amma a cikin sallah kaga za ta bude fuskanta ne dole ne ma bude fuska wannan zaka tantance wannan fiqhun mai dadi a cikin littafin Ibn Taymiyyah hijabul mar'ati wa libasuha fi salat risala ce mai tsar karama haka amma tana da dadin karantawa za ta wayar ma da kai kan wannan matsala hijabul mar'ati wa libasuha fi salat nan za ga fiqhun Ibn Taymiyyah assalamu alaikum